أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم وسلم كل رجع إن شاء الله الكتابة هذا كتابة رأي السيد عبده من نفسه إذا كنا كتابة daga kitabutu نعم
ina kuma daga kasabu ne a ce kasabu ne kamar ya zama zani lizin samu kamar kutuba alaikum siyamu kawo kutuba alaikum kawo kutuba alaikum kawo ina daga wannan kalmar ne نعم kila kuwa kamar ce daga kitabu ne ya zama kamar a, sallamawa kamar bawa a siyan masa da kansa da kansa shi ne kusan kamar haka ne shi ne kyawa da نعم bawa ne kake da shi ka ce masa to ka je ka kawo dubu ɗari yalla ko yanzu ko kuma a duk wata ka dinga kawo dubu goma goma نعم zuwa wata goma in ka gama kawo shi kenan kai to shi ne ka saba ki shi ne ke bai'ul sayyidi abdu نعم shi ne sayyidi ya ce da bawansa min nafsihi da kansa Na'am.
cewa da shi kansa da kansa kenan نعم بمال منجم ya wata ku abin biya wata wata
يؤديه على نجم da zai fara shi a misali shi ne yi wata ne a baya ce kamar yadda muka faɗa duk wata don kawo dubu goma goma a wata goma kaga dubu ɗari biyu.
نعم in ya bayar haka ya yi نعم kaga ya ce masa da kansa da kansa مم. فإن أجله idan ya gaggauta masa لزمه قبوله dole ya karɓa na ce duk wata ka eh duk wata ka kawo dubu goma goma a zuwa ta goma sai je kawo dubu ɗari ne zai ba shi dole ya karɓa
ويرد بعجزه ana ta jiri shi kuma da abin saboda gajiyawarsa ana bautar da shi ke saboda gajiyawarsa ولو عن درهم ko da jira ne shi ne al-mukatabu al-mukatabu abdun ma bace alaihi salam na kadi ce shi mukatabi ya na a wajen bawansa mutukar ko da jira ne shi yanzu kamar jira ne dari take masa shi ne yana kawo jira da goma jira da goma sai zuwa watan karshe sai ya kawo maka jira ne tara ko jira ne tara نعم haka zara jira ne dai kawai إيه.
to ko haka ne kasa ba ba sai koma ba ai je buga ya buga ya kasa kawo nan sai koma ba sai kuma duk abin da ka kawo nan kudin ya zama ya zama naka نعم ولا يجبر السيد عليها ba a karɓar sai yi akan ta ake lalle sai yi dole ya dora ba a saka ba ba za a masa haka ba sai ya ga dama
وله إجبار عبده yana عبده yi ba sai yana gare shi karɓi ba wa tilas في ba wa كلامه ne sai ce dole na ɗora maka sala sai ce ba sai ce dole sai kai sai ka je ka kawo kana kai نعم في خلافه ana sabani a cikin wannan yana sabani yanayi ya yi masa hakan kuma yawa
ويقرأ كتابة أمة an karanta sai ka saba ku yanga لا كسب لها wanda ba ta da sana'a kaga man kaji da yake zina ne aibi da kawo kuma yanzu sai ita ba a daura mata ka saba وللمكاتب كسبه yana da mukata bi wurin sa نعم duk wata sana'a da yake yi an daura mata ka saba مم.
wannan sana'a kuma sai jiba zo ce ta ce ba نعم in nan ba haka ba zai rayu samu kuɗin da yake yi
وعرش جنايات da kuma harajin jinayar sa yanzu idan laifi ya je kaga da abdu da ba idan ya jina sai yi shi za a zo a samu kuma ya je fasa wani kai ko ya je wani laifi نعم a wurin sai shi zai biyu shi da wata kara mana kata ba to duk abin da ya jina shi ne yawa لا تجد كان سيد yawa shi ne yawa shi akan kansa ne نعم tunda ya fara da hasan sana a yan yanci إيه. وليس له انتزاع مالي kuma karbe dukiyarsa bai zama gare shi ba ta sai biyu ne duk abin da ya jani bawan sai a kwacewa amma an kaddara masa kata ba da ma ya kwace نعم ولا يؤجزه ko ba zai gaji da shi ba ya fara kawa ya wata biyar yana kawa ya ce ta na gaji da kai ka bana na kaka na fasa إيه.
ba dama ya haka نعم ولا يدعو مكاتبة ko bai ta umu kata ba idan bai wace zai dora mata wannan kasa ba da ko ba dama ya take ta wannan halin kasa ba
نعم فإن حملت to idan ya take ta kuma sai ya take ciki خيرت to sai a bata zai نعم بين بقائها مكاتبة amma dai ta nan ta wanzu tana nan a bukata ba din ta gama biya ta yanzu وفشها ko a bata katabar وتسير أم na ولد zama mu wanda sun ta yi نعم haka ne kuma ya tashi daga mutum bai wani shi ne yana mutuwa shi ke da da'i إيه.
tana da cikin tana da cikin ɗan نعم
wannan وله ba shi ba نعم وله بيع الكتابة لأبيه yana garin shi sai da kitaba din sai ajnabi yin da gauri ya daura ba da kitaba yana ba da dinar dinar goma duk wata نعم ya ba da wata biyar yanzu kan yata ko da sayar da mala amur ta mata ya shi na ɗaura ba na kasa ba yanzu saura wata zai ya kare duk dinari goma goma yake ba za ka na sayar maka da zai baka dinari goma shi kuma duk wata da rinka ba
na'am wannan ka dubi urulin amma za a bayar wanda sai a ba da uralla wabi ya ko kuma da aka sassa to ma'ana yanzu idan ki kai dinari goma goma yake baka yake saura dinari hamsin to ba ka zo wajen san karɓi dinari hamsin ba sai dai ka zo ka karɓi wani abu ko riga ko wani abu wanda kimar ta ya kai ko gona ko wani abu wanda ko gida wanda kimar ta ya kai dinari hamsin ba shi kuma a dinga bashi don ba ga kashi kashi dinari dinari kenan ma'ajjala ko kuma bi abisi idan da sai kurin da yake baka shi bawo wani abu yake baka kamar a ci misali dawa yake baka buhu guda duk wata to ka iya zuwa ka zo ka sayar da sauran buhu biyar wata biyar ka sayar maza ka karɓi dinari da zai ka fi dama buhu zai bani buhu buhu yake bani da sauran wata biyar wata biyar ɗin nan in ciniki da shi ya ce ana ba ka dinari shi idan karɓar wurin nan haka aka fi kenan amma dai ba ka kana ba ka dinari kuma ka karɓi dinari a wajen wanda ka sayar mu'ajjala kuma idan za a yi sai dai a bayar da gaggawa ba ka ce yanzu shi din ya baka amma shi din ma ya ce ba yanzu zai baka gaba ɗaya ba zai baka wani abu ne yanzu wani abu kuma sai watan gobe ko watan jibi zai baka a inda za a siyar din sai dai a siyar da gaggawa ya baka abin yanzu kuma idan ka karɓa wata wata
ومن المساطب كيف شاء na daga mukatabin kwa idan daga mukatabi ne ya iya sai masa kada sa'a ko ya yi shi da urla ne ko da wani sa ya iya sayarwa idan shi mukatabin ne shi da kan kansa ne za ka siyo da kataba da kansa shi yasa za ka zan kawo dina da goma kaga wata goma ka zo ka siyan masa da wannan dinara ka ce maimakonsa ba ni gidanka ko ko wannan shi kenan kun fashi ka ka siyan masa kenan da wani abin da ba نعم yawa ko kuma ka ce masa da wani abu ba ba da ba da wannan din ba da da ke dinarin ne wani نعم ya ya ya ya wani shi biyan ne
وهو أحق بها shi shi ne yake kintar da jihar ita شيء don yanzu da misali ka tabar ga wani tun ya ce yin shi ka tabar shi bawan kuma yake ni zan shi ya nema to shi bawan shi ne yake kintar da shi ka tabar akan wani نعم لا بيع نجمين amma ba biyan wata ba wata goma ne ka tura masa idan ga biyan shi amara zai ce to ni na shi wata biyar ko wata na shi wata uku نعم zan zan zan ba ko na ka ga wata uku nan ga wata riga a ga wata uku نعم shi kuma zai din karban wata har zuwa na wata uku bayan wata uku kuma da shi نعم kaga ai wani ba aliyu إيه to ba ai haka ba dai dai ya ya gaba ɗaya kawai نعم ومن الجزء خلافه amma a cikin jiri ne ana sabani نعم inda aka ce ya ce ya na ji sulusun katama ko na ji nisfin katama ko na ji rubi نعم amma ba ya ce ko wata ɗaya ko wata ɗaya إيه yawa amma wata goma ne yake na ji na ji nisfin kaga wata biyar ke نعم wani ayan haka in jiri نعم yawa
خلافه yana sabani cewa ai har ko ba ai ba
inda dai shi ma ya bayu da in aka abu na din zai iya koma wata wata zai kuma koma wata zai iya koma wata wata Eh.
amma wani sun kuka sun kuka sun lura da cewa yanzu ba ba najimin najimin din aka cewa an eh ba shi aka wani abu aka ce ko da misali yanzu dai a ce in in ka ce sulusi kaga a wata tara sulusi ya yi wata uku ba uku na'am to can a wani aka shi wata uku amma kuma an ce ka sulusi ya ga sulusi ya ga ce maka na'am yawwa kaga ba ba wata wata wata wata eh ba wata wata ba.
yawwa نعم فإذا أدى إلى متائها ne misali متائها نعم idan ya ba ya wanda ya siya
أتبع baki kenan ya ci kada ku ciwo da malam Ahmad din shi bawon shi kuma yana ba malam Ahmad din sai ya gama biya نعم shi kenan ya ci inda shi Ahmad shi ne su ka tabara نعم هو لا أهود سيدي amma wani su kuma yanzu ba na shi malam Ahmad bane naka ne kai da ka daura ba ka tabara إيه. وإلا idan kuma ya kasa biya bayan shi Ahmad ya ji abin da ya zo yana biyan sai yana biyan sai ya kasa biya رك لموتائها yanzu abokin da shi kuma da shi Ahmad din yanzu ya zama bawon Ahmad kenan نعم كلمة وجودي ba kai ba kai ba kalmar yuni kamar wanda aka ba kyauta ma ka zo ka ɗaura masa katabar ko kace ka ba mala ahmad wannan katabar idan da yana ba mala ahmad ta ba shi kyauta نعم sai ka su biya sai yanzu ya zo bawa ne ga ahmad ko kuma ya biya ya zama kai kai ne wani نعم ولموسى له بها haka na wanda ya wasiya al'adar da shi aka maka wasiya bayan ka daura bawan ka ka taba kuma sai kake yau ka ba mara hawa kai masa wasiya shi ne zai dinga hawa kake in ka mutu shi zai karbi wannan wasiya idan ya mutu wasiyar ta shi shi ne zai dinga karba idan ya zai biya to kare da wani in da zai biya ne kaga yanzu ya zama ba a na'am wa yustahabbu an yata anhu shay'an an sai ya rage masa wani abu
min ajriha mun an rage da kansu yana biya yana biya in ya kusan biya kamar watan kansu zai kuma na yaji maka inda shi ma ya dan jira biya ba kada ya cewa biya ta wahala ga wannan ya zo shi shi shi kansa da kansa amma zai dinga masa haka akwai wani dan tsawa alaka yau da za a ga sakamakon tsakanin na'am sai za a tada don yayin ta tabi'ahu don maluhu yayin shi sai shi bukatar mun nan na'am da dukiyar sa duk ta bi shi kuma yana da dukiya yanzu shi ke nan shi ga dukiya sai ji ba ya ce a ani wannan dukiya na'am wa waladuhu al-hadis kuma ɗansa wanda yake farare misali kamar da aka ɗaura masa kasama sai ya zama a lokacin kasama ya samu yana da kinga ko kuma yana da wata ya taɓe ka kana da shi to wannan yanzu idan ya yanki wannan ɗan ma ya bi shi na'am tunda ya faru ne lokacin da aka ɗaura maka kasama Eh.
ba tun kafin a ɗaura kasama yawa idan da misali kafin ɗaura kasama ne to aka wannan- cikin yara yawa to shi wannan ba zai yi wannan ba ya zama ai bawa ne kai a wannan lokacin eh tun da gaske na'am Eh. shi sa yake alhadisu ai na'am Eh. wanda al-mutlaq ya faru lokacin kasama na'am awar musu raɗa biya ko kuma wanda ya ɗan da a ciki shi da hawa maka da mu yake to ni fa ina da wadar da ciki amma ba har da ɗan nan fa ko kuma yanzu ina da ɗa- ɗana amma fa idan na biya ka tawa na har da shi za mu yi na'am in ya sanar da wannan shi ta na'am wa amatuhu al-hamilu haka na ku yanzu zuwa cikin mai ciki duna jamina ita ma ta tafi amma ban da tafi ban da ɗan na'am ɗan yana nan bawa na'am amma ku yanzu amma ku yanzu ta san ita ma ta tafi ta tafi
fa idza mata dan yi mutu wa taraka wafa'an sai bar abin da zai iya biya ujjila sai a gaggauta biya wa ataqa wa aka gudu na'am ya ake shi
wa warasuhu da gaji kaga shi ya nuna cewa zai iya shi eh shi yayansa ne yana tare da su na'am kuma yanzu yana biyan ka kama sai mutu bai gama biya ba sai yana dukiya da za a iya biya yanzu sai a haɗa da za a iya biya ba za a ce a dinga biya mana gama ɗin wata watan ba na'am to sauran wata biyar ne ma za a biya haɗa gaba ɗaya wata biyar ɗin yanzu a biya yayan su sai ana sun yanzu kenan eh sauran dukiyar kuma sai su gaji shi na'am fa in lam yati idan ka bai cika ba dukiyar zai zama ba za ta iya cika ya biya a biya ka kama ba gaba ɗaya na'am wa hum aqwiya'u su kuma ya'a yanzu suna sun girma su balagagu ne suna da ƙarfi za su iya za su yi aiki fa'au sai su je su yi aiki wa wadu je su biya wannan ka saba wa ataqu suna wallahi gina ba ku da kuɗin da ku ku je kuma da ku dinga yin aiki ku dinga yin ƙwarar ko kuna kawo kuɗi na'am sai a dinga biya wannan kuɗin wajen da abin kuɗi Na'am.
in ya kun gama biya shi kenan sai na'am wa illa ruku idan kuma za su iya ba a lokacin ba shi da ƙarfi to ruku sai abokan da su ila bulu ɗin mu fa'a sai su zauna suna nan abota har sai lokacin da suka girma suka isa ƙarfi sai su to ku je dama ba ma ba yanzu ga yana biyan kasa ba amma yanzu biya ku je yanzu ku yi aiki zo ku biya sai ku
wannan duk ana magana ne wanda ya sharɗanta hadda yayansa ke yawa yayin kasaba ba eh, ko kuma wanda suka faru lokacin kasaba ne eh suka yi da ake suna da shi, eh da haka ake suna da shi.
na'am wala yujizu nafsahu a haka na ba za a gaji da lamsa ya kansa ba da ba zai gaji da kansa ba shi yana biyan da samun yana da samun suka kani ba zai iya mm.
ba
wala yatabarra'u Eh, ba zai kuma yi tabaru ji ba shi shi wannan ne amma shi wanda yake biyan da samun tabaru ya da kyona abu ya bayar da samun na'am ya da gidi ce da bayar shi ya tabaru na'am wala yuhayi hadi yuhadi ba zai muhabati ba kuma muhabati abu ne da suka sa kuma kamar shi ya wasu abu ne na naira ɗari amma ya ɗauka ya kewa da wani naira goma kaga ake take take ko Mm.
to ba zai wannan ba sai da izinin sai da sai da sai da sai ya ji na'am inda a lokacin yana kan biyan zakka ba to ka nemi wata kofa ta yawa eh da Kira ya muka haba.
da bayar yawa sai ka ba za a yi wani muhammaci ba ko da Na'am.
abu sai da izinin sa
wala ya atiku ba zai yanki ba ma shi ma illa bi izinin sai da sai Na'am.
da izinin sai da sai
wala yankihu ba zai aure ba illa bi izinin sai
wala yusafiru ba zai tafiya ba la bi idhnihi wala hu muqada'at yana gare shi ya iya masa da ila shay'in mu'ajjal zuwa wani abu ne ke mu'ajjal ita Na'am.
ke kawo min gidanka shikenan kayan na'am
yana biyan ka taba ko ya biya wata ɗaya wata ɗaya ce shoran ka je kawo min gidanka shikenan na'am kayan su gaba ɗaya ya iya masa haka
wa idza aslama mukatabuz zinni idan mu kata bai zumi sai ya zama ya musulunta
ah fa inna jazahu najazahu idan ya zartar da yancin shikenan alhamdulillah ya rabu da shi
na'am wa illa idan duk bai zartar da shi ba bi'at alayhi to sai a sai da shi ne musulmin da mu kata bi ne kafiri yana da bawa sai ɗaura masa kasama shi ma bawan kafiri ne sai kuma ya shi ba sai musulunta da haka za a yi abin shi ya zauna tare da kashin kafiri shi a cikin shi kenan amma yanzu ya yanta shi gaba ɗaya yanzu kawai
a ga azizi shi izin mai yanzu yanzu ne yan kasu ko kuma ya ce ba zai yadda ba zai a cikin a samu wani musulmi ne ta ba sai ya cika tabar ya biya shi kuɗin yanzu mu a jada shi ya bawa kuma ya zo shi kuɗin yanzu da ba mu na'am
har yanzu ya yadda biya ya zo biya har wala wala wuri na'am wani shi ta zama kan
wa idza ah, na'am wa man awsalahu wanda ya biya bare wani na kun ga wani
wa man awsalahu wanda ya biya da shi bi kitabatihi daga- daga tabarsa ila fi sulusi alaƙallu ne ala aqallu min sai qiwati a sanya sulusi a sanya aƙalla min kimar sulusi aƙalla daga kimarsa a cikin sulusin auki aw mafi qimatiha ko kuma kimar kasaba fa shi ka ne hukal shi abd ne ya wasiya ya ce in ya mutu ya ɗaura wa bawa wani kasaba na'am
kasabar kuma ya faɗa ya ce ta dubu ɗari da zai dinga biya wata wata duk wata dubu goma goma har ya wata goma yana jin
na'am biya tun da ya haka sai ya siya ita kuma a ranta fara cin wani sulusi wurin kuma da ranar yana yi zuwa wurin da kamar yadda zamu karanta a babu ita ya siya duk inda mutum ya yi siya mutum ya yi siya mutu a bawa wani kaza ba ta haura sulusin dukiya in ta zo ta haura sulusi sai magada da sulusi mun yadda to nan ko dukiya suka dauka suka ba mutum ai ba wani ba wani ba wani ko ai amma ba ke zama to sulusi ba da ma ta haura sulusi duk da yake a daura ba ka ta ba sai a ji sulusi kenan yanzu sai irin akalli sulusi sai a duba a gani menene akalli ita sai da ya bari ita ce akallu mun kimar yi daga kimar dawon an kimar da hagu kuma kimar sun wanne ne duk wacce aka bi shi ko ya ɗuba ya ga yanzu bawan nan a me me ne shi ta mutumin nan da ya mutu ya bari har da bawan na'am sai a duba a gani gaba ɗayan dukiyarsa a da ya mutu ya bari idan aka mata kima a ga nawa ce.
na'am sai an an duba an ga ko nawa ce sai a ga ce da me sulusun wannan abu na'am ina ila yin shi kuma bawan shi ma za a duba a gani menene kimarsa in an ji duba kimar bawan sai a ce shi kuma bawan menene shi kuma sulusunsa na'am shi kuma kamar yadda aka ce dubu ɗari ga ana magana mutum dubu talatin da uku da wani abu eh to duk wanda yake aƙallu to shi za a ɗauka na'am idan sulusun dukiyarsa shi ne aƙallu to shi kenan sai a duba shi ko bawan sai a gani wataƙila ta yi wa wataƙila sulusun dukiyar nan ta ga aka duba a gani sai a ga dubu ɗari uku ya mutu gani na'am bawan nan kuma kimarsa dubu ɗari kaga shi kenan ba wannan da yake sun shi dike da
eh ko na'am kuma aka duba ya gani shi ko ba wannan nawa ne kudin sa sai aka ce ai kimar ba wannan dubu ɗari shi sun sa kaga bai wuce talatin da uku da wani abu wani ne akalla shi ka kimar kamar
wannan kenan Babu kimar ba.
kimar ka saba eh to shi kenan sai a bi shi kenan yanzu akalla shi za a ɗauka kowane ne na'am tunda kimar bawa a kimar bawa dubu ɗari kimar silisin wannan shi ma dubu ɗari na'am to kaga haka ya zama kuɗi da yake nan eh amma misalin da za a ce shi kimar bawan nan wata kira dubu hamsin shi na'am amma kimar dukiyar mutumin nan shi kuma dubu ɗari uku ne haka dubu ɗari ne eh kaga a kallo menene kaga a kallo kimar bawa ita ce a kallo na'am ita ce bawa ya yi ka gane na'am amma yanzu misali da a ce kimarsa kamar dubu ɗari uku ya mutu ya bari kaga kimar sulusi dubu ɗari kimar bawa kuma da aka duba sai a ga an kimar bawa nan dubu ɗari da hamsin shi to kaga wata ce a kallo kenan kaga sulusi
eh da ta ce yanzu shi kenan yanzu a cikin bawan nan dubu ɗauki shi ne ya yanzu yanzu in yana son ya yanzu ya kawo dubu hamsin sannan zai yanzu shi ba nan na'am kowane yanzu ya kallo za a ɗauka yanzu kimar bawa ko kimar
wa hakamuhu kal abd amma a lokacin shi bawa hukuncinsa shi mu kata shi kawun bawa ne na'am duk wani hukunci da aka ce ka gama an ce bawa kuɗi bi gare shi eh shi ne mafi yawa Na'am.
in yi wannan bula a rabin musulmi za a masa hukunci kamar wani irin sata ko wani abu Na'am.
ai kamar mai kira suna ko kuma ko wani abu kaga an kuɗi rabin hukunci za a masa Na'am.
ana yin bula a ɗari shi bula a hamsin za a yi Eh.
ku ce ku ce ku ce da muka faɗa na bawa yana nan kamar mutum bawa Na'am. Rasulun, rabi an sha Allah man kala li abdihi anta mudabbaru wanda yake da bawa sai mu dabbari ne aw dabbartuka ya dabbar suka a wanda wurin wanda wurin mai ni na'am a kada yi motsi na'am ya an ce wata da bisu shi ya asali shi kuma wannan kuma wannan ne na yanki ba tsakanin mu katabanci na'am shi ka katabanci shi ne ka tsewa da bawa kansa da kansa shi kuma wannan mutabarin shi ne ka faɗa da sai an ta wurin an duburin sai ɗane da na mutu ma'ana tana yana mutuwa shi ke nan ya ya zama bawa Hmm.
amma dai yana nan a matsayin bawa ko shekara nawa za ka daga nan har iya a gara ranka na'am shi ne tadbiri kenan Hmm.
ina kiran bawa mutabarin na'am to shi ne wannan yake so don ya faɗa a cikin moti ya mutu ya ɗauki moti da mutuwar sa bisu bisu jisulusi a silisun sa aw mahamali ko kuma abin da zai ɗauki shi sai a duba a ganin ne zai ne zai ɗauka amma ka duba a ga silisun abin da mutumin nan ya mutu ya bari hadda bawan nan ya mutu ya bai kuɗi masalan ko kuma kishiyaran kirka sa dubu ɗari biyu bawan kuma dubu ɗari shi kenan ba ya yi kiran dubu ɗari ke da ne ya- ya so silisun na'am
in kuma da ya wannan ba sai a duba a gani to hadda shi nawa ne sai a gaba ɗaya mutum na abin da ya mutu ya bari dubu ɗari kuma ga kima ba shi ma dubu ɗari to kaga ba ya kenan yanzu ana magana wajen dubu sittin da wani abu shi ne da ya wannan a yana son yanzuwa yanzu ya cika wajen dubu talatin da wani abu kafin ya na'am silisin yanzu shi sai a duba a gani da shi da dukiyar gaba ɗaya yanzu kaga silisi kaga na ce ya mutu ya bayar dubu ɗari da goma shi kuma ba dubu ɗari ya zama ka haɗa ba dubu saba'in saba'in kenan mutum da dubu saba'in shi ne silisi ko na'am da za a ce inda ɗari biyu da goma kaga shi ne eh ɗari biyu da goma kaga silisi ba saba'in kenan ba Eh.
to kaga saba'in sai a ce na ba a yaya yanzu yana zai yanzu sai ya ba dubu talatin saba'in Talatin.
shi za a ce au ma'amali ko abin da zai ɗauki kulisin na'am shi za a shi za a yi na'am fa in lam yatrub ghayrahu idan bai bar wani sa ba da ya da ya riga ya mutu ataka sulusi da ake sulhun ba ya da ba shi wata dukiya sai ba kawai mutu ne na'am da shi to ba sulhun sa ya yi tunda ba dama ya yi kamar wasu yaki shi ne eh yawa falau ba alahu da ya ba alaji sarafi jami'i ya na sa a gaba ɗaya yake na ƴanta rabinka Hmm.
idan ya haɗu sai mun tuka ma rabin Hmm.
ya ƴanci gaba ɗaya kawai na'am ba ruwan shari'a walau kana mustarakan da haka zan sai mustarki ne shi da wani suke tarayya
kujira shariku sai a bawa shi sharikin zaɓi bayna takawini bayan ta tsawini wala muqawati da kuma mukawamati cikin muqawamati mukawamati ko cikin mukawamati na'am ku biyu da kuke gada da bawa na'am sai kace kayan ta bawa kayan ta rabu ta bangaren ka mutum da shari'a tana son yanki sai da shi kenan yanzu a zo kai wannan wanda kake da bawa rabi ana an baka zaɓi in ma yanzu idan kai kana son bawan nan ya zama gaba daya na'am a zo a yi tafiyi ne sai a ciki a kiman ta bawan nan an kima ta bawan nan a ce a bawan nan dubu ɗari da ta kai kayan ta dubu hamsin Hmm.
sai a ce da shi kenan yanzu ki kawo masa dubu hamsin kada ka fi kayan ta rabi ka ba wa wancan shi kenan ba wa yana na'am in haka yake so shi wani sauran wanda bai yan kaɗan ba kenan Eh.
sai a ba shi dubu hamsin ba wa yana na'am gaba ɗaya ba sai kuma a za a yi mukawama na'am shi yanzu sauran bawan nan rabinsa shi wanda ya zo ya ce ya yanta rabin na'am sai ce ni na shi ba wannan rabin sa na shi ba wannan na dubu hamsin shi kuma ya ce na shi su dubu na siya dubu sama na siya dubu sama haka za a yi sai dai kamar laifin cikin yadda ake hukuncin na wani eh haka za a yi har sai lokacin da aka samu wane na haya gida na'am
wanda ya fi kowanne farashi farashi da shi kenan shi aka siya wani idan shi wannan ne ya- bangaren wanda yake ya ya ce ya yanta ne shine shine mai karshen farashi wancan bai kara ba
Hmm.
shi kenan ba a yayin na'am ya zai ba da wannan kuɗin kamar da yake dubu saba'in shi kuma wanda yake ran ba da yan tabi shi kuma ya kasa kara ya ce ba shi dubu saba'in shi kuma ba ya na'am dan kuma ha shi da yan ta- yake ba wannan nashi yake nashi yake dubu saba'in dubu tamanin shi kuma wannan wanda ya yanta rabin shi kuma ya kasa kara shi kenan bawa ya zama kakken bawa ne na'am shi bawa ya zama ya zama kul bawa ne na ga shi yanzu sai ya bashi dubu tamanin shi wancan wanda yake yan ya yanta an manta da aikin shi sai a bashi kuɗi shi ke yanzu bawa ya zama cikakken bawa na'am ga wannan shi wanda yake da yan tarau na'am fa in sara lahu shi ne idan ya zama gare shi dukka shi wanda yake ya yanta rukka shi wanda kai wanda yake da yanta din ba Eh.
shi zama shi ne ya haya gida shi a gida ya zama bawansa na'am fa in sara lil in mudabbir kuma ya zama ga mudabbari shi wanda yake ya yi mudabbarin ya ya tadbirin rabin nan shi ne ya farashi wanda yake ya kasa tsara Hmm, sara shi kenan ba waya nan ya zama mudabbari gaba daya na'am sai a ba shi kuɗi kawai shi kenan ba waya yanta gaba daya wa laysa lahu naqduhu warware shi ne zama gare shi ba idan dai kake kai tadbiri kace an tafi wani gurin ne ba kaga kuma daga baya a lokaci ai ka saba gaba illa an yastaghrifahu sai dai ya ji ne yake aw ba'alahu daynun illa ya shiga rubuce a kai sai dai idan bashi ne ya zama ya jimle yake a ba lahu ko ba a nan na'am
wato amma shi da yake da ba nan an tafi ran wanda gurin mu sai zama kuma ana bin sa bashi bashi ya zama gaba ɗaya in ma za a yi bashi duk dukkan sa ba zai iya biyan bashi ba na'am to in ku haka ne wannan yanci ya kai na'am inda haka ne na'am shi ne gashi nan ibawa anu ma babu minhu ma sai a yaqabilu sai da bawan abin da zai dauranci bashin na'am a biya bashin in rabin bawa ne za a yanta za a sayar a sai da rabi a biya bashi rabi kuma yana nan mu a matsayin mu da gwanin
lahu muqada'atu yana ganin biyan masa bukata ya ba shi an tafurin an tafurin ne hmm ya ce misali in ka je ka ba naira dubu dinari dubu to shi kenan kayan ka na'am ya yi masa haka ai mukatabatu ya ce ba an tafurin al'ana ka ga ba zan wanda dubu kenan da ya ce an tafurin an tafurin ne zai ce amma an ka ba ni dinari dubu yanzu kayan ce yanzu yanzu ne.
na'am shi ne bukata amma yana ganin shi bayan da ya ce an tafurin an tafurin ne yanzu mai da shi ka saba na'am ya ce yanzu ka je kana zo nan da wata biyar duk wata ka dinka mun dinari dubu shi kenan kayan na'am ka ga ta yi daga tadbiri ya koma bukata ba san tadbirun ba magana ta ce ba magana tunda yanzu ya biya An kawo yana biya wata biyar shi kenan yanzu na'am Eh, in misali yanzu ya sa masa wannan mukataba Na'am.
wataƙila wata uku Na'am.
ko kuma sai idin ya mutu Eh. Shikenan. Ya tashi kuma daga wannan ya zama mudabbar jiya. Daren jinsu da kuɗi.
na'am to digirin yana nan Yana nan a kwance.
Yana zai nan a dawo.
kwance.
Eh.
Na'am.
Inda yanzu a yau da zai kasa. Inda an ce almusa ta buhuru. Ai abdul ka zama jiya alaihi dirhamu.
Dirhamu.
Inda zai kasa biyan wani abu a kuma zai ba.
Eh.
Ya kuma ba kuma yana akan digirin sa.
haka ne Shine.
haka ne Tana da digirin yana nan Na'am.
yana bin sa.
Na'am.
A yanzu kamar ana son a gaggauta zai rufe ana tana son kuɗi tana son inci.
Eh.
Kuma yanzu an biyo wata hanya da za a yanta shi da da gaggawa.
sauki na yau da shi kenan sai a ce za a yi wani.
na'am fa yana adda idan ya bayar ta'ajjala itquhu suna yin shi da ya yanci ga kuma karatu na'am wani la ya kuma ta mai biya ba sai na'am mutabbara shi kenan ya koma mutabbara na'am falahu istihdamu amma yana gare shi ko da ya ce mutabbari ne yana gare shi ya dinga masa hidima intiza'u mali ya iya karɓi dukiyar shi ta haka wani mukatabi ne Mm.
domin can an ce mukatabi ba da ma ya karɓi dukiyar malam malam ya marar mutum da rashin lafiya wani da rashin lafiya ta mutuwa idan wannan aka ce ya yi rashin lafiya kuma yana karɓi dukiyar ya ga mugunta ne masu da ya ga ya kusan mutuwa ne ya ga yana son ya yi zai yi ta karɓi dukiyar na'am zai gari a ba ta jama'a na'am wa tubayna hamila waladuha dan mai ciki ya bi ya bi ta ita ne Mm.
ita ma idan aka dabbara ta tana da ciki ko ciki ne yanzu ta yanzu ba wani yana shi ma ɗanta yayi wa yu'jar mudabbaru zinni ana tabbatar da mudabbaran nan na jinni islimu min wai muslim musulunta a tabbatar da shi daga musulmi shi ma kamar jiya magana da muka magana mudabbari ne kafiri ne yake da kafiri bawa sai yake maza an tafi rokan duburin ne kuma sai yanzu bawan sai musulunta na'am shi mudabbara na'am to yanzu tunda haka ne sai a tabbatar da shi shi bawa na'am a tabbatar da shi yin musulmi yanzu wajen musulmi idan zai masa aiki na'am in ya zo shi a don karɓar kuɗin ba za a bar shi ya wulakanta a hannun bawa yana a wani kafin yana da shi wanda ya je idan zai aiki ana kawo masa kuɗi har da kawo shi shi zuwa zulmin anan kawo masa kuɗi na'am har yi zuwa lokacin da zai mutu shi kenan ba eh na'am kilo wakilin ba bawo kilo gwanin take ma za a shiri na'am a ce a shiri shi a wani wani suna ganin cewa a bai shi tunda akwai alamar aiki a Eh.
yi tunda koyo ya mutu a shi kenan shi ya yi na'am amma ka shiri shi a wajen wani musulmi kuma a zaga shi kuma wannan yana da yanda zai yi wataƙila ya koma bawa ma har abadan kenan na'am da shi zawa suke ganin cewa wanda akwai shi ne a tabbatar da shi ne ana tabbatarwa zuwa shi kafirin da mutu.
na'am Eh, alhamdulillah an kusa gama ba. Dawon dawon ba na kakarwa.
na'am